أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مقربون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a markaz ahlus sunna wal jama'a wanda ke gwalkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata 11 ga watan Ramadan hijira shekarar 1443 wanda ya dace da 12 ga watan 4 2022 muna cikin tafsir surta gafir a jiya karatunmu na jiya mun tsaya aya ta 46 yau insha Allah za mu tashi aya ta 47 ta surta gafir insha Allah fahimna tambayoyi na farko dai na maganar me matsayin hukuncin shafa lalle ba tare ba da gemu yayi gurgura kuma yaushe ne ya kamata a shafa lalla duk wani tambaya guda ce ana shafa lalle ko za'afaran ake ce a gemu lokacin da ya bori farin ne ake canzawa ba baki bane ake canzawa kenan lokacin da ya bori ne rubura ta gama ta sa ja misali a nan sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka zo abu ko haka ne lokacin da ya musulunta gashin ya fari fet ya ce gairuwa da shi amma gairuwa amma washin busawa ku canza wannan farin gashi amma ka asa baki kenan ana canzawa lokacin da ya hurhura ake canzawa ba baki ba sai maganar iya cewa wannan me hukuncin mutumin da ya mace bayan wata guda sai fahimci tana da ciki a to bayan wata guda ba shi da ciki ba shiga ko da iyayen iyayen kirin cikin babban ne kenan a takaice cikin da aka gani kenan ya girma shi yan mas'ala armi da ciki wata mas'ala ce wanda magabata tana da ra'ayika me mas'ala a mazhaba ta malikiya su suke kan cewa armi da aka yi da ciki arman bai ba waɗanda suke ɗorawa mai ciki ko mazinaciya idda sai su kawo maganar cewa ma tarihin abada wannan shi ne da tsargimar da take cikin wuraren sharo'i makan wannan magana a hakikalin magana kamar da yake a cikin sabai misali abubakar sadiq radiyallahu anhu ya tabbatar da cewa mazinaciya ba ta da idda balle a ce an dami a cikin idda ƙarƙashin haka kamar da ke cikin imam shafi rahimahullah yana ga arme ko da ciki aka yi ko ba inda arme ya yi arme ya yi wanda kudin zai bar ta wannan cikin har ta ayi abin da ke cikin cikinta amma ingancin arme iya nan wannan fikin imam shafi kenan kuma ya gina ta kan waccan fatawa ta abu sadiq ganin wazina ce ya ba ta da idda balle a ci ai mai ba wasu na ga cewa arman bai yi ba amma da gaba a saki ana ga muku dai fatawa babban mai kari da abu sadiq kan mai yawo da yawa kurin wazina ce ba ta da idda da akan haka kenan kurin wannan bawan allah zai bar wannan mata har ta ayu bayan ayuwa yana iya armanta tabbas sai mai magana cewa magana da aka yi jiya ta magana fir'auna da yake cewa a mai gini zan ci sama ya halbo ko ya ga ubangijin musa a daitala kinan fir'auna ya yi imani kenan allah yana sama to shi maganar allah na sama kamar da na ga usaimin da cikin su maganar ta ƙarƙashin wannan magana ta fir'auna yace kullum abin da yake karantar da mu wannan aya ta wannan kisa ta Musa da Fir'aun ta neman Fir'aun da ya nema a mai gini wanda zai hausa mai iske ubangijin Musa yana karantar da mu cewa Musa alayhi salam ya tabbatar da shi ma cewa Allah yana sama anan Fir'aun da yana yana muqabala ne yana adawa ne da Musa alayhi salam abinda Musa ne wanda yake yake yake jayyar shi ke tabbas iya cikin aqidar Musa alaihi salam bayanin da annabi Musa alaihi salam yayi cewa Allahu fi sama wannan shine abin da yake aqida ta zahiri kamar da Albani rahimahullah yake cewa mun mamaki irin wannan aqida ta dukkan magabata babu daya ko maliki ko shafi ko ko Abu Hanifa duka wannan babu daya wanda ta wuce Allah Allah ko ina yake aqidu ne ake kira daga baya na sha'ariya kuma suka zama to kaman su ne jigo har ma wani tsala ya samu hikima mace da daga neman marga ya kawo taka alhali babu magabata ko daya cikin waɗannan dan ba magana sahabbai shine albani yake cewa mun mamaki ba kauya a lokacin jahiliya ta san a ina Allah yake man ka ga malamin jami'a ko professor jami'a ya maka wata da hankali kurum aiki da hira yace ka wani ruwa ta muslim wadda ta mawaya bin hakama sulami cikin ruwa muslim wanda wannan sahabin da ya zo ya ce ya rasulallah ga baiwa ta ta min laifi ta bar dabba ta kirkeci ya cinye na cire ta da ya ya bige ta ne wannan bugun da ya mata marin da ya mata annabi sallallahu salama ya girmama wannan laifi wannan laifin da yi to shi ya gaba abin da ya kamata ya yi kamar yan da ita to zai yan da ita sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka zo da so kawo ta a tambaye a cikin imanin ta ya ce mata أين الله تجد في السماء الله في السماء من عرفت أنت رسول الله يجي تقع فإنها مؤمنة أنا بيجي متى بيرو الله إن الله راجع أنت مسلم تجي يا سما ni huwa yi da kan manzo Allah ne manzo Allah cewa wa abawiya ka yantar da man imani ce yayin shaida imanin ta ta Allah ya sama duk ayoyin ba su ayoyin Qur'ani Muhammad sai ta hira da yawo da hankali abin da mutane suke sa a kansu sama to ai sama ta ɗaya ta biyu ta ina a ina ta yi sama kusa da ta sama da ke kunya da sama ke da komi ba ruwan ka ba ce ma sama ta bakwai sama ka ce gudun sama da komi mun karanta na sama da bakwai kasa suke komi ba cikin halittar Allah ita kanta sama bakwai gaba ɗaya ka ce sama bakwai kasa bakwai a kawo su a ɗora kan kursiyu kamar zobe cikin sahara a ɗora kursiyu shi ma kan al'arishi kamar zobe cikin sahara ya bace gaba ɗaya kuma an ce sawa Allah sawa al'arishi Allah iya sama da komi gaba ɗaya da shi aƙida ta magabata Allah tabbata da mu akan ta wannan shine kuran kenan ana aƙida ce tun ta annabawa ka ba zuba ka abin ta sai alarma bismillah
bismillahir rahmanir rahim wa idh yatahajjuna fin nari fayaqulu du'afa الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذ يتحاجون في النار anan Allah subhanahu wata'ala yana suranta mana ina mana bayanin abin da zai wakana a hilin kiyama tabbas wannan abin zai wakana kamar a gaban gari cewa lokacin da suke rigima ɗan wuta tsakanin mabiya da shugabanni duk wani Allah ya kawo labarin wannan bayanin wannan tsoratarwa ka san layin da kake kanka sai ka shigo cikin layi kuma ba damar gyara ba haka zai wakana tsakanin jagorori akan bata da mabiyansu a yilin kiyama za ta rinka rigima da ture laihi neman dora ma dan goshi laihi da neman mahuta yace wa ita ta hajju na fita lokacin da suke rigima a cikin wuta فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا لوكتين da su yakubai wanda aka barda aka sai aka baro za su isko manyan wanda suka batar da su za su ce mu dai inna kunna lakum tab'a kun ga dai a duniya ku ne jagororin mu ku muke bi abinda kuka ce halaka ne mu halatta haram haramta ku muke bi kuma yanzu ga mu a cikin wani hali فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار ذاكو رجي منا dan da ya giran azaba ta wuta za ku rage wani abu abin ga za ta ɓaci za ku rage tunda ku ne manya za ku rage wani wani abu daga cikin azabar Allah haka za su tambaye su me jawabin manya
قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد na'am qala allazina istakbaru inna kullu fiha daga mun yawa shi mabi kulbi ki bai da hankali jabon su suke da wayo da dabara ko a duniya haka ne hudu su goma ya mabiya ne kaga a can masu yin da hankali da suka ce musu ko rage wani abu da azaba Allah su manyan allazina istakbaru inna kullu fiha to ya zamani ke ko na mu duka zama cikin zama mu da ku duka uwa daya duka ciki muke mu ku ce mu mulke guda to ba mu ta kanmu in ba shi hankali fa inna kullu fiya mu wa duka mu da kuka wada a cikin wutar muke ku ga nema wai mu rike mu ko na mu da kan azabar Allah bayan mu duka mu duka cikin zama da mu a cikin da akwai haka inna laka hakan bil ibada in ba ku sani ba ha yi ba Allah hukunci shi ba inna laka hakan bil ibada Allah ya hukunci tsakanin bayi a kare ba mu gyara ta bai a yanzu bai ma maganin komai idan ta yi taba ce tun a duniya da gyara a can ma zai sulbi sulbi zai haka ne yo ana ta fa mun gara da mun mun rika cikin wutar kuma cikin wutar zai maka ma maganin wuta a lokacin wannan halin zinin tsakanin mabiya ne da jagorori ba kenan ba kalan kenan su masu neman wutar da manyan gaba ɗaya ne hukuncin guda Allah ya hukunci su gaba ɗaya ɗayan wuta ne kuma ga su cikin cikin azabar tare Allah ya gama sai masa azaba manyan mutum sun amfani komai ba وقال الذين وقال وقال الذين الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب
تو ينزو الله يجي وقال الذين في في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب yanzu su ‘yan wuta a cikin halin shan azaba tunda dai su wa'innan ba wani bai ma maganin komi sai suke tsammanin su wa'innan masu gadin wuta za su iya wani abu sai suka koma neman agaji a wajen masu gadin wuta shi ne allah ce waƙalar dinar finar wanda suke cikin wuta sai suka ce ma masu gadin jahannama alkazana ma'ana masu gadi masu gadin wuta suka ce musu ud'u rabbakum Allah kuma ku na ku roƙa mana ubangiji ya khaffifa anna yawm min al'azab a dan liji wannan ko kwana ɗaya ma ku roƙa ne wasu sai tambaye wani mara kuma tsaron wuta ɗan wuta ku roƙi ubangijin ku Allah ya rage mana ko da wuni guda na azab haka za su tsammani masu gadin wuta za su musu wani abu قالوا أولم تك قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال قالوا سيما لا يكون سميد جوابي كأموتا masu neman malaku sai adda su roki Allah a rage masu wani abu daga cikin wuta za su ce awalam takuta a cikin musulukun bilbayinan shin a can duniya ba an tura muku ba manzanni suna karanta muku hujjoji da gaskiya a duniya ba a je ba aka muku bayani alubala za su tabbas an ji kenan a can ake gyara ba nan a can ake gyara ba nan ba don haka za su ce fadu'u na an ce shi da ta hakun kamar zama ta ce mana mutum a zole ka za a zole su ne budan za a bai na ce magana ta mara fa'ida da musu don sun san a da ta tafi ta komi sai su mala'iku da aka nema su yi addu'a ga 'yan wuta sai suka ce 'yan wuta faduwa ku ku addu'a ban ku ya addu'a fadu ku ya addu'a man ku kenan mu kenan kenan me kenan kenan mu ba za mu ba ku ku ya addu'a ku roki Allah domin cewa kasa gaya musu kuma du'a aula kafir na fidral domin a jihar kawuri ko yayi a banza ne eh a banza a jihar kawuri mana ba ta amsu Allah bai amsa kiran su ko ayi ta kada in wa anan duk nan akwai jan hankali a gaya maka wani abu da zai wakana wanda anan duniya an baka dama ka kauce maka ga wani hali kakka shiga wannan halin wanda kai kai baroka in ta baci bai huta ka can mata suke ba su qalu ya malik ya kaza alaina rabbuk har sai ta kai suna roƙon malik shugaban masu gadi aka kiran shi ya malik ya kaza alaina rabbuk malik ka roƙi ubangiji har ya kashe mu muta eh su zanen tun da ba magana azaba ta mutu azaba an ce da ba magana ko kun ba adda to suke neman shi malik maganin wuta ka roƙi ubangiji ya kashe mu suke neman mutuwa suke mutuwa suke nema su mutu su huta inda sun mutu wata ruwa ce bayan shekaru suna ya malik ya gaza alina rabbuk sai jiyo ce innakum makisun ko ku zo kenan wa eh kun zo kenan fa ba magana huta an gari Allah shi Allah shi da mu kana ta kwari Allah samu gyara kai mu goma Allah ci gaba inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad na'am yawma la yanfa'u الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار
inna lanansuru rusuluna inna lanansuru rusulana tabbas Allah yake magana ta izza da buwaya cewa za mu taimaki manzanninmu wallazina amanu haka za mu taimaki masu imani fil hayati duniya wa yawmin kumul ashhad ana a duniya haka a lahira ranar ɗaya da shaidu nan iya tabbatar ma da cewa dai duk a gugurmayya akai akai akai a kawo gaskiya ke da nasara nan ibnu jarir tabari ke cewa ibnu ke cewa mas'ala wannan wani zai tambaya to yaya aka yi an ci Allah ya alƙawalin taimakawa manzannin shi da masu imani kuma can ya tabbata abu ne sananne annabawa da dama aka kashe an kashe wasu annabawa an kori wasu nan iya cewa imma a jumulce an yi aiki da mahi yawa ko ku a shi taimakon manzannin Allah ko da kashe ka koma baya ka karanci tarihin waɗanda aka kashe na manzannin Allah za ka ga waɗanda suka kashe sun ba su cimma burinsu ba ba su cimma burinsu ba na neman rushe wannan da'awa kuma da irin abin da ya biyo baya na taimakon manzannin misali ce na ƙarshe na baya baya wanda kisa ta shahara annabawa ƙarshe guda uku na banu isra'il su wane ne guda uku annabawa ƙarshe na banu isra'il annabi zakariya annabi yahya annabi isa su ne annabawa uku na ƙarshe na banu isra'il to ka karanci tarihin su kowanne ya kashe shi aka an kashe zakariya an kashe yahya isa an rida shi allah ɗauke shi wa'annan ka karanci tarihin banu isra'il yadda allah ya rindiga su kan wannan kashe yahya kuke na ƙarshe irin yadda Allah ya musu hukuba akan a hannun majusawa a wancan zamanin su ne suke kan addinin Allah suke da littafi daga wajen Allah amma Allah wani abin da suka yi Allah ya gama su da arne ba ku nasar arne wanda ba ruwan shi da Allah asalin watsewar burbusa daga kasar Palestine a wannan shi sababi asalin watsewar Yahudawa daga Banu Isra'il daga Isra'il ai wannan tarihi ne na kace haya tun mai karanta kan tarihi kaga wannan bala'in da aka musu ya fatattake su ya fatattake su ya watsa su itilar ma da wace wai itilar wani abin da ban yi itilar kayan itilar ta na'ar dai zawon musulunci ma da matsala ya zo lokacin aka hudu batul maqdis babu wata daula ba wata al'umma ta yahudawa zamanin a cikin batul maqdis babu su babu su kullun saru ne asara ne yahudawa babu su suna watsa duniya mutum bai hada mutane su ganiya me yasa yahudawa suka ko ina duniya suka watsu tun wani tarihi aka fatattake aka waɗanda suka ko ina ga suna duniya akwai su a Europe akwai su Asia akwai su a ko ina ga suna bala'i ne Allah musu watsa su cikin alƙawarin Allah ne da ya musu aka mai da wasu bayi aka kashe na kashewa ko ne ka ci tarihi da zamu da Allah musu a ce kenan ko su wannan taimakon manzannin Allah ne sun yi banna kuma wannan da awai ai tana nan bayan Isa alayhi salam bayan wannan abin da aka yi wani addini ne a sama me aka yi kiristanci kawo a wannan zamanin ai bayan wancan ne bayan bayan mabiyan Isa suka ta abin da'awa ta aka juyo da'awa da amma ne da'awa tana nan illa wanda ya bace ya bace na a takaice Allah subhanahu wataala diyan da za a yi za a kashe annabin Allah a kashe mai wazi da'awa tana mutuwa wata ɗan wannan kusan aka ce aya a kusa ka san kashe mai da'awa ba shi yanka rushe da'awa ba jafar jafar da cikin jafar jafar da labarin jafar ɗan da'awa adawa da sunna adawa da kiran shi su kashe shi da'awa ta ci ba kai ka wata ce makonu wani ma bai san jafar ta ne bayan mutu bai san ba jafar ke ma he bayan ya mutu san waye wani jafar ta ci ba kuma da'awa sunna gaba ta ci yanzu wasu ba almajiran ne ma suke suka mamaye wajen almajiran ne ma suna nan kuma suna tana nan kenan magana kashe mai da'awa shi bane ba wani alƙawarin taimako a shi da mai da'awa da yake min sa yake da'awar ai ba kashe shi mutum mai da'awa ba kashe kewa ba da'awa ce ake wa aka wurin jihadi a mutu a shahada da ni yi samu abu ne a addini da magana ci gaba da manuwar addinin ake so wannan manuwa ake so ci gaba kuke ga mutu amma bature bature yake ba da kai shahada kamun hoshi cin maguri shi ba jini ba musulmi da kare na kin su gantaka mu turawa ko labarin da abin da kamsa na na baya bana iraki na afghanistan amurka dubu no a kashe yan amurka saboda mi dan kare demokradiya mun fa amurka a waje a kashe miliyarka a kashe amurka dubunnai a hadin ma amurka hukunta banda sojojin haya ba suke sojoji official da sanin gwamnatin amurka tana cikin layi sojojin amurka sojojin saboda dubu biyar suka mutu dubu biyar suka mutu a iraki banda yan haya ba banda sojojin haya wannan yan wannan soji ne na cikin layi dubu biyar aka ba da ran amurkawa a iraki don mutuwa amurka amurka da cigaba eh haka ne suke mun suke wajen saka an kai ba da ganin addini a ce ai ka dan sa addini addini shi yake ba da komai da shi shi ne gaba da komai addini dan ka tabbatar addini ka kamar duk abin da ka mallaka gaba daya haka suke yi ko ina haka suke an san za a mutu amma a cimma guri karshe ɗin duniya ya kai kusa da sarar kan islam kowa san tarihin duniya karshe tarihi karshe normandy ya kai girman da biyu me tarihin normandy kamar cikin normandy me aka yi a normandy normandy duk mai tarihi da kanta wuri ne da an tabbatar da sai an mutu amma sai an so a ci guri an so a kan islam kuma an tabbatar da sai an mutu wanda ya waza ci guri aka ce kuma dole sai za a ku dole soji na komandoji official official official ba magana ba dole a mutu kowa ya mutu aka mutuwa ana zuwa ana mutuwa kuma ya je haka aka bude aka aka tunan wandi ka tunan wandi turan da ka addini ake da su aka akida ne mutuwa an sa abin da amma burin da aka a ci guri a ci ma guri kin haka da addinin Allah manuwar ake ci gaba ko kai ka mutu ko kai ka mutu addinin ake ci gaba addinin Allah a gane shi ne manuwa abu kin za ka shi annabin Allah aka shi mai wazi ba shi bane ba ka da mun burin addinin ci gaba dama kuma haka sunna Allah ta gada za a yi shahada a yi asarar dukiya a yi asarar rai a yi asarar wata gaba haka Allah ya tsara komai shi wannan kenan da an kashe annaba ba shi wani ba da'awar tana nan wani shi ne kira alƙawarin taimakon Allah kan wannan da'awa ba ta rushe insha Allah jin da ta kawo ta kwata rushewa duk da kawo da'awa ko ga masu da'awa dan annaba da ma masu wajin ne sai kaga wallahi addinin wannan wannan iya nan bai rushewa wannan alƙawarin Allah ne Allah ya ce inna lanansur rusulana lalle mu za mu taimaki manzanninmu su kada ya ce wallazi na amu da masu imani inda da imani kuma ce wannan filhayatin duniya wayo yi kuma na shahatin duniya da lahira a can ya baku matsayi za ku daraja a filin kiyama ya ce yau malayan fa'uz zalimi na ma'azaratuhu wani hun la'ana wani hun su'uda a ranar kiyama ranar da duk wani azalimi ba wata hujja da zaka ma Allah an yanke ma hujja a duniya an kare an yanke hujja a duniya an kama ta kakibi kina Allah bai karba duk wani hamzari zaka ma Allah hilin kiyama Allah bai karba kuma Allah ce wala humul la'an Allah ya tsine musu albarka la'anta a nisanta da kai daga rahama ta Allah shine Allah ya tsine musu albarka kuma wani musu uddar wala musu uddar Allah ya musu alƙawarin mummunan gidan zama shine gidan wuta kai Allah sami gyara ci gaba ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب na'am هدى وذكرى لأولي الألباب ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب للي تبس كاهن كي من با موسى شريعة التوراة لتار الشريعة بني إسرائيل كما cewa mun gada musu wannan littafi na at-taura su al'umma ce wanda Allah ba littafi littafi na jagorantar rayuwarsu ƴan uwa bani Isra'il tun kafin Musa alayhi salam ya tsallaka ruwa ya koma Palestine sun nema sun san rayuwa ba ta yi wajen littafi sun ce musa ka kawo mana littafi dokoki da wajen ta ba a rayuwa kara zubi ba a rayuwa kara zubi amma sun nema a ba su tsarin rayuwa daga allah duk zaman da suka yi a masar da wannan kai da kawo rigimuwa da aka yi duka lokacin babu littafi amma masu cewa da wata kisa ta banza da ake cewa farauna ko ya san a taura ɗan malami ne a wani jaki 80 ne ya san 40 dole kai ya dishi ne ƙarya ce kurum fir'auna bai kawo taurama bai gaba inda taurama suke fir'auna ko dan malami ne shi ko wani malami musulmi ne fir'auna bai kawo taurama bayan allah ya hallaka da abin da ke fir'auna musa kurum wayi ne tun wayi yake musa kurum amma wayi imma kai tsaye da allah imma aiko da mala'ika haka musa ya ta abu da fir'auna ba maganar wanda ta yi wanda musa ya zo da shi a lokacin nan kurum wayi ne kurum bayan hallakar da fir'auna ne suka nema a ba su littafi na dokoki musa alaihissalam wanda ya je wajen munajati da allah subhanahu wata'ala bayan kwanaki da ya kwana 30 da ke alkawali allah suka ce kara goma bayan wannan kwana 40 ya zo da littafin a taura a hannun shi an ce a taura allah rubuta a taura da kan shi allah rubuta a taura kun tsaya nan haka haka rubuta a taura Allah ta tana Allah Allah shi da kai rasul Allah sunna ba wani shakka aka ba Musa a taura a ba wani wani jiki ba wani jiki jiki ta ba wani jiki daya jiki guda ne ba ba jiki daya a hannun shi a kai shi da bugan shi Musa a taura loko a hannun shi zo da ta ba wani magana ta kuna wani jiki ta bani wani jiki arba'in a hannun shi ya zo da ta fila fila alwaha a cikin alluna a taura kurin ya zo da ita gaban Isra'il a hannun shi ya zo da ta shi ne a can Allah ba shi labarin bayanka samiru ya bada jama'a Musa yi labari amma musa iya zawa iya isko su a halin bautan baraki allah suka fadi ya yi kira allah da kira allah shi ba wani babbano jiki da mace kibi a hakan kayan shi da kokarin shi kenan a taura a hannun musa zuri amma dokoki ne daga allah subhanahu wata'ala da bin musulaki musa ya karanta musu ya karanta musu ban abin da ya kan dan mariki suka ce ka gaskiya da dokoki ne sun tsauri ka koma a saki kurin baiwa gaskiya wannan sun tsauriyar da kuke nata nan dai a takaice shi ne a yadda cikin bakara jirar alwa da kama labari aka tada musu duwatsu gaba daya na palestine suka musu hajjiri ko ku ɗauki wannan littafin ko dutsen sauran suka shi eh haka da musu shi ne aka ce asalin suka yi sujada rabi goshi ƙasa rabi ya kalan sama na ta ce ake zaka suna wani wani a ce hudun suka sujada bisi suna yi rabi da rabi rabi haka suna ta min bi na tubuna idan kalla min bi ta kuwa aka mada duwatsu inda suke to kenan a taura littahi ne suka nema ba da dokokin na don ba da wakarar da ne shi da littahi na shirya da tsarin rayuwarsu wanda mu muna da ƙorani su aka zama a taura ce littahi duka dokokin su gaba daya an sai an wace duk bawa lokacin da bawa ya yanki alaka da sama to ya gama yawo da kan yi alaka da Allah shikenan ka shiga ruku da kan yi alaka ka yi alaka da Allah shikenan dole dole shiga ruku mutum bai san ya shiga ruku sai ka mai tambaya abin da ke zamani ce duk sai yanzu kowa sani dai ana ana ana aika wasu astronaut wanda masu zuwa sama ko amurka ta aika wasu akwai masu wata shidda wata bakwai dan Allah mai hankali wanda ake aika na amurka wani rasha wanda ake aika sama suke su wata ji a sama sai suka ce to su sun wa'in duniya hushi ba ruwan su daga nan in suka aika su da Allah akwai matsala ba kawai akwai ba matsala su ce ba ruwan su da duniya su ko daga nan aka aika su ko mun su daga nan abincin su iska su daga ake musu komai komai su ake sai suka su su fara su fara fara fara su fara su da ya kasa ka kashi da duniya da duniya kuma ka san baiwa ka san baiwa abu da sai kai zaka yi alaka da Allah malicin da ya kaka nan garaya ka san zai bata kyau bata kyau wallahi ba yanda za a yi isi rayuwa ba ta wannan hanyar da ka aika su ba to kai kuma Allah mahalicin kai ka kauna rayuwar yace ga ni kamata kai akan wa dokoki ka ce a kai wani ba ruwan da Allah kuma naka zaka kuma ka tsira ka samu kyau rayuwa ka san baiwa a ta dulotun adam ya yanki alaka da Allah wallahi shi dole sai rayuwa da kalan kai kun yi bar Allah wallahi shi bai samu kuncin nasara dole rayu cikin rudu babu nutsuwa babu kuncin hankali a tewa da kasar rayuwa kamar ciki masu bauta da musa Allah ba haka da wuce kana zama kuna to dai Allah ce mun ba da Musa shiriya mun gada ma bani Isra'ila littafi mana at-taura hudan wa zikra dun al-albab wannan at-taura shiriya ce wa'azi ne ga masu hankali Allah ce masu fasal da fasbir inna wa'dallahi haqqun wastaghfir li dhanbika وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار نعم yanzu Allah subhanahu wataala kewa manzo shi da yanzu bayan ya ba manzo Allah wannan labarin Musa da jama'a shi kace kenan kaga dai kuma me ba abin ba kan da aka harba annabi ta bada manzanci kuma ga shiri Allah ya ku ga wasu annabawa ka hankai yanzu fasabir ka ci gaba da hakuri kan halin da kake kuma inna wa'adan la haq alƙawalin Allah da yayi na ba da nasara ga manzannin shi na tabbatar da gaskiya ko hukunci ga wanda ba ba da imani da alƙawarin Allah ya gaskiya ne tsaya a nan kurin wasu takafir da zambi ka ci gaba da neman gafarar ubangiji Allah gafarta maka kuna wa sabbi bi hamdu rabbik ka yi tasbihi da gode ma ubangijinka bil ashi wal ibkar sahiya da mulki kenan ka ci gaba da tasbihi da da naka ce da tasbihi da istighfari da tahmidi shi ne annabi ke yawaita kalmar cewa rabbika fi tuba alayka anta tawwabur rahim subhanaka la subhanaka la bihamdika ashhadu dole annabi yake tasbihi ke yawan tasbihi da istighfari bayan wannan ayat istighfari tasbihi da tahmidi kina ka gama istighfarin ka da neman gafara Allah subhanahu wataala kina ka ci gaba da abin da kake so ka bar mu Allah ko إن الذين يجادلون إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير
الله شيء إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أعطاهم وعند suke jayayya cikin addinin Allah ko cikin ayoyin Allah suna musu ko gardama a kawo wannan su kawo ta shuba suna jayayya da ayoyin Allah bi ghairi sultanin atahum ba da wata hujja ba suke da ita kurin zaka su tunkari ayoyin Allah da ra'ayi da ka ba wani munis to waɗannan mutane in fi su durin lakibar mana babu wani abu na yarda da kai ko hujja kurin a zice kurin girman kai ne su kurin gaske ce ba an bu ba a ce kamar su sun buwa ne su suka buwa ne ki ba abu talib abu talib da ba irin hidima da yana sanar ta dan uwa ya dan uwa yadda ke san manzo Allah yadda ma manzo Allah hidima yadda ya kai kariya ya ka kariya amma kurin ga abu talib ya zo barin duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wurin shi ya ya ammi kai kalma guda ta la ilaha illallah ta samu hujja a wajen Allah in ce ke ka sa Abu Jahl miya go abukai da ce miya go abukai suna kusa sai ce yanzu Abu Talib za ka ba addinin yara za ka ba addinin yara ka bar addinin baban gabanin galib ka ba addinin uwaye da kakannu annabi ya ce ya amina kai wannan kalma guda in samu hujja a wajen Allah ta zai tauce sarka kai kalma daya annabi iyaye suna yi karshe ce ya muhammad ya ce wallahi ya ce wannan kalma in ba dan baka a ce tsohuwa ya sa na gajiya ko da dan hannun samu kare da na hudu amma gaskiya na kan addinin babana haka yi mutu shari'a na kan addinin baban shi abdulmutallif kullum ya ga kamar addinin yara ne haska za ta wa addinin yara kamar kai kamar addinin yara abu talib ya kallon gaskiya ko su rike shi da addinin yara Allah ya shaida kenan girman kai ne an gano gaskiyar amma a ce kamar kai kabuwa ne kamar abin da ya kai fir'aun ne baro ba Allah ce ba wa jahadu biha wasu da kanta anfusuhum zulman wa uluwa Allah ce wa jahadu biha sun yi musu sun yi rigima da gaskiya Allah ce sun yi musunta amma wasu da kanta anfusuhum amma a ransu sun yi kini wannan annabin Allah ne kun zulman wa uluwa dan zalunci da girman kai ko shi ne da yawa ta kai mutum ya baro idan za mu gano wani ko gano wannan yara kanana har suka ce almaku ya kanana duk a gana malama dole malama mana ya su wani kaman wani wani ke wani ne wa wani ne a gaban maka yi shi a gaban maka yi shi wa a gaban maka yi shi har suka ce an har wasu ta gaban suka yi kaiwa kuma shirme ne ce a gaban naka yau shi ne wata tana ana Allah cikin wani malami cikin malamai cikin malamin gargajiya na malamin gaskiya ne ai wani zama a bariki can da ya sufe a kan zama da malamai haka aka yi abubuwa sai a cikin malaman malaman ɗari da a takaice sai wani malami bayan ƙare tattauna sai su suka ce rubutu suka ce to jama'a malamai yanzu mun zo mun ba ku mu abin da muke da shi ya kamata kuma ku kama na wani abu na wajen ku za mu karo shi sai wani malami cikin mai malaman sai ya ce eh ƙwarai yanzu kuna ta wahala kuna ta wahala da magana wai magana wani matsayawa tsariya matsayawa magani ta buza a taɓa tsawon hada komi magani magani ba wahala daga an yi kurin fitta wuce da wuta a dai su na hikimar Allah a lokacin nan sai shi babban malamin da ya caye shehun su shehu wani yau da shehu ya ce shehu ya ba da wani magani na duk wanda wuta ya toshe mashi me abin za a gama da kashi jiki da wuta jiki na za a gama daga an sha ce fitta wuta yadda a tsari sai na ce ina tambaya malamai na ce shi me hukuncin maganin da dasa to shi malam ya san abin zata kire ya ga shehu ya yi kuskure shi kuma bai da ce shi ya kuskure in yi wani amsa ya rushe abin da ya don kashin jiki na jasa ne ko wata shi ma san tsarin jiki na jasa inda dabba da ake cici halaka ne kamar da kuɗi ko saniya to jiki ne haram ne kuma shehu ya bada maganin shi amma shi da kun haram da kun kuri da mutane kwanan na yaro wawon kwakwakwakwak sai wani malami cikin malami ya rasu ban malami sai ta yi jama'a shi mutumin na wannan murya a wace ba a murya shi ne babban murya ya ta yi jama'a da mutane na magana kullum gudu kamun da ciki ya ce an zuwa na magana karatu an kama da ana ganin hujja kace yaro to da dawo kama karatu haka haka ce ta yara gane kama mashi hujja ma haka ce ta yara karatu ne kai mashi eh babu kuma kima Allah wallahi wani abun shi ne ke tana magana wallahi wani abu ne kashe shi dan ki tsaurin kai wai ya zo daga garin sa gane sa ya zo ba tsar ya yiki shi shehu dan wani yana ganin shi ina iya likita iya ne sai isko shi iya iya shine wannan musu sabu an tashi kashin wai to amun zo kasan yan suka a zo yaran suka ce a zo wanda ba da yaran a can ma ne ba sai na zo ba wai an wani zuwa ta rikewa ko ma wai zai ta da garwar kin sa take cewa yanzu da magana wai wai da zuwa da yara ba shi a can ma yau Allah ana da gashi mutum yana wajen jawa wasa ba hankali wai shi da ba zauna ma yau dan tsarin wani kariyar maganin shi kuma akan shi mutum eh barka kuma sun ce magani maganin shehu Allah kai kiran da yawa kudin girman kai mutum ya san kasar kare amma shi a ce wani he ya rere mai magana bai ji magana su ka ba ruwan kasar magana ji magana magana gora magana ba ruwan shi in kai ta kan kanka ba kuwa Allah ce su dai wa'annan mutane masu rigima da ayoyin Allah ba hujja in fi su durin illa kibir kurin girman kai ne a zuciyar mahon ibaligi ba sa cin makon guru na neman bada gaske ka gane gaske ba tun guru suna kana da fada gaske da fada ita kuma sai ta bayyana ta gaje ba ɗanka ya gani Allah ce danka ma gani kana hada kai wata Allah baba abun da ya hakuri ne baban sai sai baba danka ne ko me wanda yake kake da shi zai zama halifarka take ya gani nawa ta nan garin wallahi ko gaskiya gaskiya ce gurin dan haka kakka damu da su fasta'iz billah kai nemi tsarin Allah da makitu Allah kare ka cikin kwarar kuma innahu huwa samiul basir Allah mai ji ne mai gani ci gaba لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون
لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس na akwai jan hankali ga mutane na sanin girman Allah ka san girman mahalicci Allah mahalicin ka mahalicin komi in dai aiki ne ko girma ne Allah ta halittar samai da kasai kowa sani sun yi girma halittar mutane ko to jibi mahalicin samai da kasai kuma kai ɗan kai ɗan ƙarfi ɗan kaɗan da suke cewa magana ana magana halittun sarrin subhana wannan kurin ba magana ba mu duniya mai kan ana duniya mai kanta a sarran wannan saman duniya ba ba duka halittun Allah ba a sarran subhana kuma wannan da bayanin kawura ne ba ba musulmin ba wanda ke ka hurci a matsayin imanin halittar Allah suka ce duka duniya gaba ɗaya duniya inda za a auna a sararin su bahana kama a tajidan da sabin kama a cikin rage da tsakuwa da rage haka duniya ma gaba ɗaya duniya tamu kama a rage da tsakuwa ɗaya da rage alƙalama haka muke duk duk wani abu ba kai ba duniya kanta gaba haka ba ta kai ba komi duniya ma kanta ba ta kai komi cikin halittun Allah wanda suke sararin su bahana kur ba ta kai komi duniya ba ina kai da buwa ya isa da gwada kai kaga shi ji isa da isa da isa kana shi kai wane kai wane ne itkar da duniya ba kun mace a cikin halitta kana sai wanda ke kewayen da kuna wata irin halitta ce karama karama halitta karama wannan karama kware wanda san halittar Allah karama ce kware amma Allah ya ajiye ka anan kurin ya baka damar ci sha tsoron su dan za ka rayu ya baka abinci ya baka sha duk abubuwan na rayuwa kuma duk in kuda ta kullum tun ya karatu ya sanar a halittu a ta ilimin zamani na tsara imani ga shi yanzu duk yawo ake duk abin da aka je na hangen sama ina ne an je wannan dan wurin nan ne yake da ruwa da oxygen da kuma duk da kaje ka kaje da ruwanka da oxygen ba suka kamar shaka kaje a nan Allah da yake zaka rayu aka yi oxygen wanda ka shaka ka rayu akwai sanin oxygen kwanaki da aka corona ko zai labarin su ya an ce ya kare a wurin shi ana nema indiya ya kare ya kadan ana ta sai masa kudi ya rasa ya kare ya kadan ta abin da ka tana na oxygen wanda kyauta kake sha biyo baka bada ba sakara sha ya yi ƙarfin gwamnatoci masu ƙarfi ya kare a wurin shi ana nema a kawo agaji abin aiko abin ya karuwa kuma abin iya iya kara matsewa babu ya kaɗan oxygen da shaƙa ta rayu Allah ta annan yake oxygen ke zaka ka shaƙi ka rayu an wajen nuna ka ta da budanka da hutu tun oxygen ka ta shi ka can an nan ka ɗauka ran duniya ka ɗauka ta da shi ko mun ka Allah mana duk wani abu rayuwa Allah ya kuma abanza shi ke na kwan wannan Allah ne adam anan kun zamu rayu daidai gurgudan mutum a ya kare kuma ya lokaci daban na kiyama ko da shi kenan abu mu kai ba komai kaga Allah abin abin mai wahala wajen Allah ayi waye abin mai sauki a wajen Allah kwarai kenan halittar samai da kasa Allah ce su suka yi girma akan halittar mutane walakin akthar nas la ya'lamun amma hiya mutane duk da lamarin haka yake amma hiya mutane la basan da haka ba jahilai ne ci gaba وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون نعم الله يتشوى ما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء ba yanda za a yi a daidaita makaho da mai gani yadda baka daidaita makaho da mai gani haka baka daidaita mai imani da aiki na kwarai da mugun mutum mabandaci ba sa zawa daya kowane hanya kowa daban take duk mai hankali ya san da haka alilan mata ta zakaru duk da wannan abin haka yake amma kaɗan ne kwarai kuke wa asuwa ku gane da haka kin eh Allah shi gaba إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون إن الساعة لآتية لا ريب فيها kaga wannan lokaci da Allah ya yi na gama bayi a rana guda a wuri guda wurin kiyama tabbas da atiya za ta zo kuma lare mafiya ba wani kokonto kanta kurin ilmu inda rabbi kurin Allah ya keɓanta ma kanshi saninta ne kurin amma Allah ya mata komai kuma ajalin musamman ne Allah ya mata lokaci ya ambata amma inda a wurin shi shi kadai ya keɓance kanshi da sanin wannan wuni amma tabbas akwai shi walakin na aka sanar nasa da mahiyar mutane duk da abin gaskiya ne ba sa imani da mahiyar ba sa imani da dole kiyama Allah shi gaba وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين
na'am wa qala rabbukum wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijinku ya hadi ud'uni astajib lakum ku kiraye ni kuma in karba muku yanda Allah subhanahu wa ta'ala kai sallah kai azumi kai zakka kai haji kai sauran ibadu haka ce ma kai addu'a sama za a sanar yake cewa addu'a huwa ibada addu'a ita ce ma gangare ne ibada domin duk alamun da yawa sun halaka kan addu'a ce neman bukata addu'a ibada ce kuma Allah ya umarni ka yi kuma ya baka ya maka umarni kuma ya maka alƙawari shi ya ce ka zo ka tambaya in baka ka tambaya in baka ce wadi ka tambaya in baka kuma za ka ce lalle cewa ibada addu'a duk mafi yawa ababen bauta ake bauta ma gumaka sauransu duk jibin abin neman bukata ce addu'a ce suke gumcin kaza gumcin kaza ko allan kaza allan kaza duk neman wani abin da ake nema wajen shi ta ce kiran addu'a ta ce jibin jibin ibada ta ce gangare ibada addu'a to allah ya ce inna da suka biyu ana ibadati inna da suka biyu ana ibadati sai da kulun jahannama da akhirin wanda suke girman kai nan cewa Allah ya magana ibada mana ibada a jumlace kuma duk wanda suke girman kai kan bautata nan in ce bautar Allah a cikin addu'a tana cikin na gaba gaba kenan addu'a ibada ce kuma cewa ruwa ta taba ne cikin Allah ya ga zattar su Allah mana man man man man Allah ya zaba alai ruwa ta taba ta kana duk wanda bai roƙo Allah Allah ya Allah ya fushi da shi Allah ya fushi akan maka addu'a shi Allah shi ta kai kuma haka ke so ya cikin izar da buwayar Allah da yake tabbata cewa waye mai iya yi waye za a tambaye shi ba da an ba shi ba waye za a tambaya ba da Allah shi kai kira kana kinan ku kiraye Allah ta kai kira ku kiraye ni kuma zan karba muku sai ka ce kenan mai san biyan bukata na mace ka kira Allah kana da yaqini udu la udu la wata mutune da jaba ku kira Allah kuna da yaqinin Allah zai karba dan alƙawarin Allah ne umarnin shi ne kuma alƙawarin shi ne kai kuma ce zai baka annabi take ko roki Allah kuna da yaqinin ijabar addu'a inna la yastajib an qalbin ghafilin la'i Allah bai karba addu'a wanda yake rabkanan ne iya shagarce eh da Allah ban Allah ban Allah Allah Allah Allah Allah kana sai Allah kuma amma hankalin ka ba ya Allah ban ka kuma imanin ka hankalin ka da ba kai addu'a kana kiran Allah hankalin ka wajen Allah kuma kana da yaqini Allah zai karba maka haka ake biyan bukata don imani da Allah kenan imani kace duk wanda suke yin girman kai akan ibada ta sai ta kuluna jahannama dakhirin za su daga jahannama kaskantattu eh a jumla take na ibada gaba daya
الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله له فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون نعم الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا Allah dai wanda ake kira a karyata da ibada iya gamar ni'imomi da ya mana wanda yin jan haka jan hankalin akan haka iya jan hankalin mai imani ya godiya ga Allah wannan mahalicci wannan ni'ima Allah shine ya sanya muku dare da taskunu fihi dan ku samu nutsuwa a cikin dare duk dai da ka sha wahala kada kai ba cikin gabar cikin wuta kada ka ga garfa ta shi kuma cewa ya tabbata cewa kunduwa a cikin duhu suke samun hutu ko ta bacci za ka ce masu bacci cikin hutu na cikin haske a wannan alimin bature ne ma cewa wani farkin kullo ka bai huta ba cikakken birci ka huta daga cikin duhu eh haka da tsara maka ka sanar nan wasu bata ka samu barci ka samu nutsuwa cikin duhu Allah ce ya sanya dare don ku samu nutsuwa cikin wannan hara mubsira ita kuma rana lokacin rana aje ayi harkoki da tabtuku min fadalillah aje ayi harkokin Allah fadalar Allah kai wani nima biyu ta dare da rana kware wata nima ce ta Allah kaje akwai masu shiga jirgin su je su sha rana ta awa biyu awa biyu a dawo a duniyar na jirgin wasu halin na su jirgi a shiga jirgi aje a sha rana bakin filan a sha rana in suke babu rana turan matuƙa mutum ba rana matsala ce eh masu halin su shiga jirgi a je bakin ba na ka samu rana a awa da awa biyu a yi awowi a sha rana bakin teku kuma a dawo gida a zauna sai ka tsaye karshen ta banza tulus ni ma ce ba karama ba kin Allah sai ya muku dare da rana don rana don ku mana ido iya ganin komi a jadin fada ta Allah inna la la fadlan ala nas lalle Allah la zu fadlan ala nas Allah mai fadala ne Allah mai baiwa ne ga mutane gaskiyar magana amma duk da Allah haka yake mai baiwa walakin na aka kara nasu na shi muhi yawan mutane ba sa gode ma Allah Allah sa mutum masu godiya ne ga mata guda اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Allah, batirin